babi na biyar almanhi an hayatis sori hakkin lamuran da aka yi hani daga gare ta a cikin azumi abubuwan da aka ce mai azumi ya kiyaya yana daga wannan saduwa da mace wa huwa azamu ha zamba shi ya fi girmanta a matsayin zunubi wanda za ka na fiye kafaratun uzma wannan ne yasa dukkan masabobi sun gama akan cewa wanda ya sa da mace a cikin ramadan sai ya fi da kafara babba akwai wanda su suke ganin dama ma iyaka shi ne kawai yake saboda sai a fita kafar akwai wanda suke ganin cewa a ba sai lalle shi ba da abin da yake abinci ne zai iya sawa akwai wanda suke ganin ma zarar keta alfarmar wata an abi huraira ta an kafa daga abi huraira radiyallahu anhu Allah ta rada a gare shi abu huraira yake wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya rasulallah ni kam na halaka manzo Allah ya ce me ya kawo halaka ka me ya jawo ma halaka sai mutumin ya ce na sadu da matata ne a cikin azumin ramana sai manzo Allah ya ce da lakabatan kana da abin da za ka yanta bawa sai mutumin ya ce awa yake manzala ce da shi tana da ikon kai azumin wata biyu wata ta biyu aina a jere mutum yake bai da iko sai manzala ya ce da shi kana da abin da za ka ce da miskini sittin mutum yake babu yake sannan mutumin nan ya zauna aka sa manzala sallallahu alaihi wasallama wata katon masaki wanda yake akwai wato dabino a ciki ya ce ka dau wannan ka je kai sadaka sai mutumin ya ce bayan a ga wanda suka fi mu bukata ya rasu lallahi na rantse da allah babu mafi bukata ma bai na labata ya afkaru ba mafiya bukata yahin ne ga baitin a hawaja ba mu ba ma abota gida a hawaja filai da sauran hatuwa zuwa gare shi min nafiye da mu ba mai da labata ya tsakanin duwatsun madina guda biyu wato ya ce al'arabul fata ta ne san ma kufa ana kiransa kufatu ko mistaru ko mistaru wa zambiru ko zambiru sautu marfur min hushin nahali tana tufka shi ne daga kabar da biyu ya zo an kasa shirsa ya iya daukan sa'a goma sha biyar a mudinabi sittin kenan ko zai iya daukan mudinabi sittin wasu wa arba ta an gadin sa'ar mudinabi hudu abin da yake cikin sa ya zama mudinabi sittin shi ne abin nema ga miskini sittin buddu mudinabi ake bayarwa ga dukkan miskini duk miskini a bashi mudu wasu lusun shine rukuni da sulusi makadaruhu gwargwadonsa mubtada ne bilkarin sire da awon irin na misira sulusu kade sulusun kwano babban kwano wa kudira an kaddara shi da abin da zai suka tafuka biyu wanda suke matsakaita ba mai karkanin tafi ba ba mai katon tafi ba wanda yake tafin nasa matsakaici ne daga mafi yawan abincin mutanen gara akan haka malikawa suke da hanabilawa da shafi'awa hanafiyawa suka ce nisu sa'in min albori rabin sa'a na alkama za a bayar da dukkan miskini au kimata ko kimarsa au sa'un min gari ko sa'a daga wannan dabino daga alkama daga alkama an ba alkama ba ce suka ce sai an ba da sa'a amma idan alkama ce rabin sa'a mata wadatar in ji hanafiyawa to kamar da zino ko zariri ko sha'ir auki matahu ko ko ya ba da kimar haka din su hanafiyawa suna da saukakawa ta wani wajen a irin nan duk inda aka ce a ba da abinci ga mutum ya zo abinci ne su kaza su so gaba su da wannan ma ba shi kenan ba in ji halajiya ba amma wajen malikawa da shafi'awa sai su ce a'a masu shari'a ta ce ba kudin abincin ba ka ba shi kudin ka ba shi abincin ba ka ba shi kudin ba dan ba ka san manufar shari'a ba in ba ka san manufar shari'a ba a irin nan ta yi ka iyaka hangenka ga yadda ka hango to amma ita shari'a akwai wani abun ma da take hange a nan inda dai ta fi ka sani kuma ta ce ka ba shi abincin to ka ba shi abincin ma to wajen hana tuyawa an yi shiri ahun ya bosar da sufi da da aini abincin safiya sau biyu ko a ta aini abincin yamma sau biyu to ya wadatar a wajensu a game da cidar sini suka idan wanda ka fara nan ta kama ya samu miskinai sittin ya ba su abincin da za su ci su koshi yau da safe gobe ma ya sake tara su ya ba su wajen hannafiyawa suka ce ai ya gama a haka nan in ya ba su na rana su su ya su sittin din ya kosar da su gobe ma sake tara su ya ba su na ranar nan su sittin suka koshi su ce ya gama ba su komai ya yi a wasu yarda da wasu wurin ko kuma cikin abin da ake ci na safe da kuma wanda ake ci wato na wato na kare kumalo da wanda ake ci na rana to in ya ba su shi kenan to shi ma a yau a sau ɗaya wannan ya ba su sau ɗaya ai tun da sau biyu zai ba su yauwa tun da sau biyu zai ba su to alaikan na biyu a nan sallallahu alaihi wasallam ya mulmushi hatta ba da tsaya ba har haƙoransa suka bayyana sannan ya ce izhab ka je faɗi mu'alaka ka ci da shi ga iyalin naka to Allah batani la batani din da su ne kula ba wani arun za ta yi jaratin sojin kasa mai bakaken duwar wato san ma harratu akan kira irin wannan ko harrata akan kira harratu wakanin madina ta kasance da tsarin duwar wato biyu bakake ma wa ahalu da ya ce ma ahalu ma bai na labata ya ahalu mai tun to ahalu din da rafa sunan ma ne waja a waje kuwa habaruha labarinta mafin hijaziya ce wa fi hijazi ma kalaifan nafiya faƙauluhun ma amirun muwafiƙa faƙauluhun laisa sa'idun sadika ko to na mai mulha to ai kada ai mutumin ne ce wallahi ya rasulullahi ba wani mutane a madina da suka fi bukatar wannan abincin fiye da mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya murmushi har hakoransa ko fikarsa ta fito nadir a jami'i ne na nabu ita shi ne haƙori ya lerto ba iya wanda yake bin turmi a sabanin al'ada annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen dariya baya tagawa shi ne cewa ya murmushi kawai abinda ake nufi a falmanar muradu ma'anar da ake nufi imra ta cewa wanda ya sadu da matarsa au gaira ha kuma da ba matarsa ba a watan ramaran kana ma kenan amidan da gangan aliman kuma yana sane da haramcin to wajibi ne ya fita kafara wajibi ne sai ya yi kafara mumina ta shi ne da koya yan tabawa mumini idan bai da iko a sai wajen wasu akwai wanda suka ce sai bai da iko amma kamar fahimtar malikawa ko da ma yana da iko bari su a wajen su ma ya kafara da ciyarwar hatta fi yin kafara da yan tabawa to idan bai da iko a sai sai azumin wata biyu a jere firu yawon ciyarwi la ko da yi ɗaya kada ya shiga tsakani wanda lamar da bai sami iko yin azumin ba fa inna huwa yajibu alaihi wajibi ne a kansa ci da miskini sittin mutunabi ce ga kowanne kamata kaddama inda aka faɗa a baya jama'a amma mace wadda shi mijin ya sadu da ita ko wani miji ma to ba ka fara a kanta in ji shafi'awa shi ne da can shi abla dan fardo yake faɗa a fiyatul usuli wa ma alal mar'ati fi wiqa'i kafaratun fi ramadana ja'i cewa tunda an mazala ya ce a ce ka fita da kafara ne a bai faɗa ba a nan dai ba faɗa ba yanzu babu ne a idan babu ne su ko malikawa suka ce a a tahirul bayani an wakatul kalami wato ya juzu magana ce da ke karin bukatar bayani amma don yanzu ba a yi bayanin ba ba a yi bayanin ba ba ya nuna babu wannan bayanin ba rantin da ba a tahirul bayani an wata lajis la ya juzu a jinkirta bayani daga lokacin bukata wannan bai halatta ba amma lokacin da aka faɗi magana ba dole sai an kai har ƙarshe ba ta yi magana da suke da ɓangarori biyu a faɗi ɓangare ɗaya kawai ɗaya ɓangaren saboda ganin ba yanzu ba ne za a yi aiki da shi a jari to domin umarnin an ba ne ga namijin kadai in ji su shafi'awa akan haka imani shafi da imani alzari suke kai wato shi auza'i san da ya wafati shafi yana ɗan shekara bakwai inda shi shafi yana haife shi dari da hamsin hijira ta dari da hamsin shi kuma auza'i dari da hamsin da bakwai ya wafati auza'i malami ne babba mustahidi wanda yake yana da masaba masabarsa ta daɗe ma ana aiki da ita a andalus da wasu gurare na majalis kafin a ƙarshe dai kuma mabiyanta su ƙare shi yasa malami ne babba wanda yake ya ba da gudunmowa kuma aka karanta sirarsa za a fahimci su an ba yawa musamman dangantakarsa da wanda ba musulmi ba da sauran irinsu wa gane da wasu yawan malamai suka ce ita ma dai matar da aka sadu da ita a watan azumi wajibi ne tafi da kafara yadda namijin take wajiba littara ki ya fi jima'i don da ita aka yi jima'i wajib alaihi ma da ramu yau wajibi ne su rama wannan rana kuma bayan ka fara sai sun yi rama da wata ranar daban me yasa aka faɗa haka saboda dadin da ya zo a ruwayar abu dawuda an faɗa cewa ziyada ta wanda yake sikati ana karɓa wa ziyada ta sikati minhum haka nan ma usulul fiqh sai ga da fadar da fadar sai usul ومن روى زيادة وحالفا جماعة ردت وإلا أولفا wasu yawon ta azumin rana a maimakon wannan da ka karya ka nemi gafara Allah walau ta addadal wado wahidin da ake saduwarsa da mace shi ne azumi zai zamo mace diddigi a rana daya ya sadu da mace ya sadu saduwa da mace ya sadu saduwa da mace a yini daya to kafara ɗaya zai fita da wata addada sabanin idan da ake yaki da daga na ramarana da kwanukan ramaran ya sadu da mace jiya shekaran jiya ma ya sadu shekaran jiya wancan ma ya sadu kafara to sosai ya fi da kafara da kwanuka da gida da kwanuka da akan wannan masu yawan malamai suke ya sa a kullum ma a watan sai ya sadu da mace sai ya fi da kafara talatin ana ta yawa suka ce la ta ta'addadu kafara ba ta girdiga da girdigar abin da ya kuntata mutlakan a rana ɗaya ne ko ba a rana ɗaya wannan magana ta nafiyawa ta fi sauki wannan magana ta nafiyawa ta fi sauki to ba wannan hadisi mutum biyar sun ruwaito shi wato ayil ana faɗin mu'alaka ka ɗauka ka je ciki da iyalinka a yanzu don su zalika iyal boti tunda kana bukatar abinci wa inda da sare ka je wa alaikal kafara amma fa in Allah ya hore ma lalle ka je ka fidda kafara wa alayhi jumhur akan wannan tawilin mafi yawan malamai suke ko wannan abu ne wanda yake yake banta da shi wannan bawa wannan mutum hausa kadar aro ko ko kafara ta sare daga gare shi لإنسانه saboda bai da shi وبه جزم عيسى بن دينار المالكي da wannan isa bin dinarin cikin malikawa ya yanke cewa wanda ka fara ta hau kansa ya zama bai da hali to ka fara sai ka sanar dole shafi daidai da cikin zantattuka guda biyu da aka ruwaito daga imamin shafi wallawa alam wamin halakalu yana daga abin da ake bukatar mai azumi lalle ya nisa ya nisanta ce ko sha ko ya jawo amai amnan da gangar an kaba daga abin hudaira allah allah kare da a gare shi ya kaba daga anar sallallahu alaihi wasallam manzala ce wanda ya sha rana ɗaya ta watan ramaran da gangan ya karya azumi ba tare da cewa an masa rangwame ba ba tare da rangwamen da Allah ya yi masa ba an ya mutu hari wa insanu in zai dore har karshen rayuwarsa ya ta azumi to wannan azumin da ya gaba daya bai biya masa wannan azumin guda ɗaya ba ko da a ce din ma ya dora sannan aftara ya wanda ya sha fi yomi min ramadana a rana daga ramadan ba da wani hanzari na shari'a ba kamar rashin lafiya ko tafiya aliban bika yi halal yana masani da haramcin amidan ya sha da gangan ya fito samun azumi lada mai kirma za ta zai masa ba zai iya riska wannan ladan ba kulau ta bandara kullum ko da ake yayi azumin gaba ɗan zamani wannan ɗaukakawa ne da girman ladan azumi qara'u bi sawmiya yawmin wahid sai dai in ya rama rana daya to shikenan ya tsare masa da ramuwa ba kafara akan wannan mafi yau malamai suke imam malik da abu hanifa suka ce wanda ya sha rana daya da gangan yana masa ni to wajibi ne ya rama ga wal kafara to kafara kuma wajibi ne ya kafara bayan ramuwa kada ya zaɓi bin kai kamar inda yake ya sha da saduwa da mace in sha da saduwa da mace ne kada azumi da saduwa da mace ne to wannan an gama akan akwai kafara idan ku ne azumin ramara da gangan ya ci abinci ba to akwai kafara ko babu shi ne magana farko akan ce wala kafara ta ba kafara wa da hilzukum mafi yawan malamai sun tafi akan haka wajen shafi'awa ta hada bilawa ta ce a abin da ke sa ce a yi kafara sai saduwa da mace amma bayan saduwa da mace ba kafara ba ta hawa kan wanda ya kare azuminsa da ganga amma zan imam malam da imamu abu hanifa suka ce a yi duk wanda ya kare azumi da gangan wajibi ne ya rama kuma ya kafara wajibi ne ya rama kuma ya kafara ila iyaka su marikawa a nan sun fi fada da abin da zai jawo kafara tunda su a wajen su ga da gangan mai azumi zai dau tsakuwa ya haɗe sai su ya yi kafara tunda ya da azumin da gangan amma jan hanafiyawa sai su ce a wannan da ya je ya rama amma ai ba wani tsakuwa wannan ai ba abinci ba ne ai wauta ya nuna kawai sai da ya je ya rama amma ya ci abinci shi ne su ma hanafiyawa sai su ce ya je ya rama ya sa su malikawa suna ganin alfarman wata ita ce babban abin kiyayewa wanda duk ya aikata abin da yake bai kiyaye alfarman watan ba sai a ce je rama kuma ya kafa su kuwa da fiyawa suka ce a a biyan bukata biyan bukata ce aka ce kakka biya bukatarka ta yi bukatarka ta ka sha ruwa ka ƙoshi kakka sha ruwa ko ka ci abinci amma kamar tsakuwa to dama wa yake da bukatar cin tsakuwa ko hajiye tsakuwa don ya hajiye tsakuwa wannan ya yi wata kasassaba sai amma zai jera ma azumi ba magana kafara in ji su hanafiyawa wajen shafiyawa ko da hanabirawa suka ce a abin da yake jawo kafara kawai zarar saduwa da mace to shi ya sa kare azumin rabaran ne da gangan haramin ne bai tafagin daga mutum malamai yin malamai sun gaba akan haka rawar lafsatu wani hadisin mutum ne suka ruwaitar su illa musulmi amma ban da mutum shi ya sa buhari ya ruwaito shi abu dawud ya ruwaito shi tirmidhi da nasa'i da sun ruwaito shi an kama daga abi huraira ya kama daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya mance yana cikin azumi yace ko ya sha ya cika azumin sa ya karasa azumin sa Allah ne ya ce da shi ya sha ya tashi wannan hadisi mutum da ya ta sun ruwaito lafazin turmuzi wanda ya ce ko ya sha yana neman tuwa to kai ya ce zai kare azuminsa wannan arziki ne da Allah ya azurta shi kamar akala wanda ya ci an shari'a ko ya sha masarar da misali nafiyar da mantuwa ainihin wuri a cikin shi wannan bai bata azuminsa ba bazu ba su lusa ba ba zai karasa azuminsa ainihin wuri ba azuminsa yana nan wala kara alaihi wala kafarata ba rabo a kansa ba kafara me yasa ne hadisin ibban wal hakim saboda hadisin da ibn ibban ya waito da hakim ma a karfi shan rabarana nasiyar wanda ya sha a wata- a wata- a watan ramadan da mantuwa ko ya ce da da mantuwa to ba ramuwa a kansa ba kafara akan wannan hadisin magabata suke tun da can da wanda suka zo daga baya imam malik ya ce wanda ya sha azumi da mantuwa azuminsa ya bace wajibi ne sai ya rama wato shi magana ta imam malik ta fi kowace dacewa da kiyasi a illa iyaka ba su wancan malaman suna ganin ga wannan ruwaya musamman shi hadisin ibnu hibbana wannan ruwaya ta hamsatu din nan tana ta yiwu a yi mata tawi na mata tawi ne sai zama ta dace da masabar imam malik amma hadisin ibnu hibbana kaga shi ya fito fili ya bayyana man afdala fi shari ramadana fala qara'a alai man afdala fi shari ramadana nasiyan fala qara'a alai wala kafara to an kama da sai da suna asma'u ya sayi da na abubakar allah ya ƙara yadda a gare su hakkin sai ce rariyar lahu an huma galibi malaman hadisi in sun faɗi sahabi wanda yake ɗan sahabi don za su kawo sai su ce rariyar lahu an huma ba rariyar lahu an ko an haba ƙalar ta ce على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ni buɗe baki a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ranar da yake akwai hadari akwai hadari a sama bayan mun yi buɗe bakin da hadarin ya janye ba sai ga rana ba ta ƙara haduwa ba aka ce da shamu sau ɗaya daga cikin masu wayar hadisin shamin wata a shi kenan sai aka ce yato su rama kenan an kuma ce su da sai sun rama ishamu ya ce a tsagarin akwai makawa ne ba dole ne sai sun kama a sai sun rama ba buhari ne ya rawaito hadisin da abu dawud ba asma'u sai da suna asma'u ta kul tana cewa wata rana a watan ramadan an yi girgije a sama an yi hadari a sama muka ɗauka rana ta faɗi fa'amtar na muka sha azumi muka yi buɗe baki bayan mun yi buɗe baki kuma sai hadarin ya janye sai ga rana sai wani yake da shabir na urwata arrawi an zaujati wanda ya goyato hadisin daga matarsa ita ko ta goyato daga asma'u taru bil garai ma manzo ya matarsa da salama wannan azumin sai yake ayin ramuwar ba makawa daga gare shi kamar zanar guruba wanda ya ɗauka rana ta haɗe ya yi buɗe baki maza hana hilafu sai daga baya ya bayyana cewa ai rana ba ta faɗi ba wajibi ne a kansa ya ƙara ta kai azumin ragowar yini don alfarmar wannan lokaci na ramadan kuma wajibi ne ya rama wannan ranar don azuminsa ya ɓaci amma ba a cewa ya fi da kafara wa misluhu misalin wannan man akala wanda ya ci abinci yana ɗauka cewa ai akwai ragowar dare alfijir bai keto ba fa ba da lahu sai bayyana gare ki cewa cin su abincin da rana ne shi ma wajibi ne ya kame ya ragowari ne wajibi ne kuma ya rama saurihi don azuminsa ya ɓace da san abincin da ya akan wannan mafi yawan malamai suke da shagabannin nan guda hudu warwiya an waito daga mujahidu wa da'in da da'u wa urwata da urwata a dabul qara'i cewa ba sai an raba din ba dan cewa su ba na ai kuskure suka yi sun zama hukuncin su kamar wanda ya mantuwa ne ya zama an dauki alkalami daga gare su ta alƙalamu an salatin to rawar buhari wa abu dawuda buhari da abu dawuda ne suka rawaito wannan hadisin na sai da suna asma'u an kama daga abiru raira wato sai da suna asma'u ta daɗe a duniya ta girma aisha kwarai kuma bayan aishan ta rayu wajen shekaru goma sha shida ko sha biyar bayan bayan mutuwar yar uwata ta aisha tunda ita sai hijira ta saba'in da hudu sai wajen hijira ta saba'in da hudu farko farkon hijira ta saba'in da hudu haka ta ce ɗanta a gabanta haka ta ce ɗanta Ibrahim Zubairu a gabanta amma duk tare da haka ba ta kare ba ba ta sanda ya zo ma wajen ta zai fita wajen yakin ya sa firge ta ce ne masa fada sannan ya ce da ta fi ba rai ɗaya ba ne duk ba rai ɗaya ba ne ma ya fita ko aka kashe shi shi hajjaji yake cewa in duk wani soci ta zo ta ba mu haƙuri ko ko maza bai taɓa kunne shi ba da sa aka tsere shi aka bar shi a fili kwana da kwanaki ta ke zuwa ta ce haba ya isa ai bai isa ba sai wata nan ne ta wuce ta gindin inda aka tsere dan ta ce a wannan ya daɗe a sama ai ya kamata a ce an sauko da shi in ya cika ta ba mu haƙuri in ya gwamna ya ce hajjaji ya cika ta ba mu haƙuri tun da ta kwaro bara a binne shi sannan yadda aka sauko da shi aka binne to an abi huraira ta an karbo daga abi huraira Allah ya kare da a gare shi ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce wanda amairin ga yake alhali yana cikin azumi ba za a ce sai ya rama ba wai nista ga dan ko shi ne ya jawo amayan falaka da wannan ya rama a wata ruwaya wanda ya jawo amai amnan da gangan falaka da ya rama a asabu sunan sun wato wani hadisi haka nan hakim wasa abu ya ce hadisi ne ingantacce yana daga gare ta wato a yace zara'u ai galabahu wal qai'u abin da ake kira qai'u khuruj ma fi ma'idati min al-fami shine fitowa abin da ya shiga cikin wani hanji daga baki wanda yake azumi wa galabahu al-qai'u azumi ya rinjaye shi fa sawu sayyu azumin sa ingantacce ne bi haza dan wannan hadisin saboda hadisin kuma da abu bakar ibn abi shayba ta ruwaito wanda buhari ya ruwaito shi amma iyakar sahabi shi ibn abi shaybata ya kawo shi marfu'i ibn abi shaybata malamin buhari ne abdullahi ibn abi shaybata shine abubakar abubakar ibn abi shaybata mai musannif wanda shi malamin buhari ne malamin muslim ne malamin sa abu dawud ne to alfidiru kare azumi abinda ke jawo kare azumi shigar abu ciki ba fitowar wani abu daga ciki ne ke kawo fata azumi ba ai kare azumi na samuwa ne da abin da ya shiga ciki ba wai abin da ya fito daga ciki ba amma wanda ya amai da gangan ko wanda azumin ke yana baki wa jiba alaihi kala wajibi ne sai ya rama akan wannan mafi yau sahabbai da tabi'ai da da shagwannu nan hudu suke hanafiyata sai ko cewa hanafiyawa sun sharɗanta a game da kare azumin bilkari kare azumi da amai da ya zamo da gangan ya zamo ya cika baki amma ɗan aman da aka jawo ko da gangan ne wanda bai cika baki ba ana ta yawo ka ce wannan bai bata azumi ba wa aka ibn al-munzir ibn al-munzir ya haka yato ijma'i bisa wannan kaulin cewa lalle wanda ya jawo hasba wato haza din abin da ake nufi da shi cewa wanda shi ya jawo amai da gangan to ya kai azuminsa walakin sai dai kalabin masudin abin masudin ya kirmato da rabi'atu sun ce su biyan daga tabi'ai ne shi kwamna masudin babban sahabi ne cikin gaggan malaman sahabbai wanda ma aka ce gaba daya ilimin sahabban ai mutum biyu ne a cikin su suka gaje gaba daya wa in buhum jami'uhum ila ali kadinta ha ma abin masudin ali inda sha Allah yake faɗa a misbahun rawi su wannan uku suka ce wannan malaman uku ɗaya sahabi biyu tabi'ai suka ce ai gaba ɗaya amai baya kare azumi a kowane hali ko da mutum da gangan ya jawo amai ya amai in ji waɗannan suka ce azuminsa bai kare ba matuƙar dai ba abin da ya koma daga cikin aman da sa da zafinsa a umarnin suka ce umarnin da aka cewa a rama azumin mahamulun ala zalika za a ɗauka masa cewa inda yake ya haɗe wani abu daga aman koko min alƙai koko don a tsawatar da mutane daga jawo ama wa hadal hadisu wannan hadisin wanda yake alfitrun ma da alaulatun ma haraja shi wato a karya azumi karewa azumi na kasancewa ne daga abin da ya shiga ciki ba wai fitowar wani abu ba ka'ida ce wadda take a galabiya manfazin maftuhin in ba haka ba abin da ya shiga ba daga mazarta wadda take a buɗe ba kamar allura da aka karkashin fata la tudur wannan ba ta karya azumi ne azumi dan an masa allura ai allura ba ta karya azumi da yake walatul ma da la yasmalu hurujal mani ai akwai abin da yake fitowa ya kare azumi tunda ba ga mani ba mani ba fitowa yake ba in kuma ya fito din ba haka da azumi ba min man ta'adda ta fuskar wanda ya shishige ka kabilin da kamar sumbantar mace wasin na in ko jawo bani fa inna hu yabdo jawo fitowa bani nan zai karya masa azu Allah shi ne da sani to karkashin fata allura wanda ake karkashin fata ba karkashin fata ake yin ta ba to wani hal misalu yana daga abin da aka hana mai azumi yi ya sada azumi yomaini shi ne haɗa kun yini biyu ko fiye da yini biyu da azumi ya kai azumi bai buɗe baki ba bai sahur ba ya dole ba tare da amfani da wani abu da daddare mudalakan ko wakatin sahur ko wakatin a buɗe baki wannan yana daga abin da aka ce ban ci manzan Allah da shi amma ban da al'umma al'umma an ce kasi an gari horarata an kama da gari horarata Allah ƙara yadda a gare shi ya ce annar sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga saduwa sada azumi suka ce kar su da abin da kai kana yi sai ka kai azumi ba kai buɗe baki ba ba kai sahur ba amma ka ɗau wani ka ci gaba sai manzala ya ce to waye a cikin ku za a kwatanta shi da ni ai ba wani kamata a cikin ku ni ina kwana wajen ubangiji ubangiji yana ciyar da ni yana shayar da ni wato ayyo dai ne ko wata al'akil wa shari yana bani karfin wanda ya ce ko wanda ya sha wannan ma ba an yanta wuya da suka ce su hannu an yi misali daga sada azumin wa sanadin ya sada azumin da su yawman wata rana sun mai yawman sannan wata ranar sai kuma Allah ya sa aka ga wata sai banzan Allah ya ce da a ce watannan ya jinkiri bai bayyana ba da na yi muku kari ya ɗorewa zan yi ina misali ga za ku iya kamar na cire lahun kamar mai ladattar da su yayin da suka ke su hannu a wata ruwaya na hana ku daga kuce za ku haɗa azumi har sau biyu aka ce ta da sun ra'amin da kai kana kai kana azumin kuma ka tsara ka dore ka dore a kai ba tare da kai bude baki ba sai ce inda rabbi ni na kwana don ubangiji na yodimu ne yana ciyar da ni yana shayar da ni akala ko min al'amali ma tu bi kubura a ku tsora wa kanku daga aiki ma tu bi kuna abinda kuke da iko akai tu tu bi kuna da ran mutane daga azaka ne ko wa ran muhanin asliha rubai yasu yajibu min azabat dai ai ta kallafu min al'amali ai ku tsora wa kanku daga ayyuka ma yasulu alaikum almudawamatu alai abinda tsorewa akan sa zai saukaka gare ku kuma haka da tobi yana Allah ya tsore da azumin da su ba ya yi ba ne don ya yarda da abin da suka bari ya yi ne don ya zama kwankwasa gare su da nagade gare su zai ta sa da launin kimatun nahi don kima da suke cikin hannun ta bayyana gare su don in kunne bai ɗauka ba a jiki ya yi an faɗa in kun kai azumin ku yi buɗe baki ko in ma ba ku yi faɗa bakin ba kuka ce ai sai kun yi wata gwaninta to lokacin sauri ku yi sauri amma ku ce ba za ku yi ba to ba za ku ku tashi ku tashi tashi da azumin jikin ku ya ji jikin ku ya ji bayan ta tilo in ya so sai su dawo su bi wannan ne yasa mafi yawan malamai suka ce da shagabannin nan guda hudu duk suka ce shi misalin makaruhi ne ba haramun ba an na haka za haka tare ne ko da yake zancen da yake ya fi inganci wajen shafi awa shine cewa karancin na haramci ne da ce na haramci ne gaba daya da annabi sallallahu alaihi wasallam bai kyale su ba akai fa inna hu domin manzo Allah la yura la ba da da za a aikata abin da ba daidai ba gaba daya kuma ya kyale bu ayyudu haza wannan tawilin ko fassara ta mafi yawan malamai da shagabannin nan hudu hadisin da bazzaru da raba rani suka ruwaito ya karfafa haka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani daga akai azumi a ce za a dore da wani ba tare da an yi buɗe baki ko an yi sahur ba bil azimati amma hannun fa ba cewa kai lalle lalle a bari ba wasu jama'a daga malamai suka ce ai a kai azumi a ce za a sake ɗaukan wani ba tare da an yi buɗe baki ko an sahur ba haramun ne saboda zahirin hani wato cewa hani in ya zo wato yana nuna haramci wa ya tattare ta harima inda al-aksari ko wakila kurhan wa alaihi faskuri inda sa'abla da mafodo yake fada a fetur usuli to musamman ruwaya ta biyu don abu ne wanda yake ake banta da manzo wasu jama'a suka ce ai ma ya halitta kowa ma ya wusalin matakaki matakar dai ba zai wahal da shi ba ai da ba a so a wahal da kai amma za a iya ba a wahala ba wanda yake a ga shi zai iya ya iya yi imam ahmad da abokinsa imam isaku ibn rahuya suka ce wa ibn al-munzir da kuma ibn al-munzir wa ibn huzaimata da ibn huzaima da wasu daga cikin malikawa cewa ya halatta mutum ya kai azumi ya ke yin buɗe baki ya bari sai lokacin sahur ya haɗa da sahur ɗin da buɗe bakin duk yayi su gaba ɗaya ya hadisi saboda hadisin fa ayyuku arada an yi wasila duk wanda yake son ya dore da azumi fa wasila ta sarto ya dore da azumin nasa a lokacin sahur amma lokacin sahur ya ya sahur saboda hadisin imam Muhammad da Dabarani annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sada azumin sa daga sahur lokacin sahur har su zuwa wani lokacin sahur din ai a hana ai wani lokacin Allah shi ne da sani to an wani hal mubasharatu yana daga abin da aka hana mai azumi yi saduwa da jikin mace wal kublatu ko sumbanta al kublatu ma'rufatu sumbanta mace abu ne wanda yake sananne ko sun ba abu ne sananne wal mubasharatu abin da ake kira mubashara hiyar lamsu biliyadi ya shafa jikin mace da hannunsa wal mu'adaka ko yace zai rungume ta da abin da ya kamata duk wa'annan daga duk abin da zai iya motsar da sha'awa to an abi hurairah ta an karbi daga abi hurairah radiyallahu anhu Allah ta yarda a gare shi cewa wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama daga saduwa da jikin mace ga mai azumi ya yi masa rangwame yake ba komai ka je ka iya wani kuma ya zo ya tambayi manzon Allah sai ya hana shi sun sabar ta duba ya wannan ya tambaya an ce kai wannan kuma ya tambaya an ce yayi me ya kawo haka sai aka binciko mutanen sai aka ga wanda manzo Allah yake ya iya yi tsoho ne wanda ya hana shi ko shabun wanda yake saurayi ne bala hasan nabiyu to abu dawud ya masa hadisin wal bayaki da bayaki wasa ya ce hadisi ne ingantacce na yaƙi wanda hasan da zai fi ma ta rata da shehi manzo Allah ya rangwame game da saduwa da sun mace wanda yake tsoho a wanda yake mai yawan shekaru domin shi yana da ikon ya kiyaye kansa ba ya hana saurayi kuwa da annahu fi ufani shabab dan yana cikin tashin guruciya ba wani lokacin sai zama ya kasa rike kansa imra'atahu idan ya rungume matarsa ko su mance ta wata fil jima'i sai fada a cikin jima'i da ita a kalle anzala ko da ma haka bata samu ba ta yi mani ya fito daga gare shi wanda wannan zai hukunta a ce azumin sa ya baci an aisha ta an kaba daga aisha Allah kare ta gare ta ta ce anar sallallahu alaihi wasallam ya kasance yukabbilu yakan sumbanci mace yana saduwa da jikin mace alhali yana azumi amma fa ya fi ku mallaka da ilmihi ga gabarsa a annan sallallahu alaihi ya kasance dukkan jelo yana sumbantar matansa wai ba su ko sa da jikinsu wanda shi ya so min zauja ce dahira daga matansa wanda suke tsarsa ka irin abuwa ka ga aisha ya kasance a kasar shi ya fi yawa saboda ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan sumbance ni yana azumi alnima ina azumi wal irbu irbu bi kasar na kasar alhamza faskunin dara asharu min rabbi yayi bi fata ta yani ya fi daga wanda suka ce arabu ne akwai wanda suka ce wa kana amlakakum li arabihi abinda ake nufi da shi alhajatu bukata wal urri ko gaba wal watari ko abin nema manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aikata haka alhali yana azumi sai dai ya kasance yana mallakar kansa domin shi masumi ne almadaru shi ya sa make waya a cikin halaccin saduwa da jikin mace ko rashin saduwa rashin halaccin shi ne kiyaye rai wa da mai ko rashin kiyaye rai sai dai akwai karhanci roƙo a filmu harami don shi ne aikata hakan ya amince fadawa a cikin harama kar in zali kama a ce mani ya fito daga gare shi ko kuwa ce ya jima'i da matar sayin alibar rukuwa sai in ya san fadawa a cikin wannan ko ya zata ko ya zama yana kokonto to mubatar ta haramta akan wannan mafi yawan malamai suke tun da can daga baya kuma haka nan akan haka imam malik yake da shafi'i da imam ahmad shugabannin hanafiyawa suka ce in aminal muharrama idan ya amince abin da yake haramun falakara hata fil mubasharati ba karhanci a cikin saduwa da jikin mace ya tabbatar shi dinnan saduwa da jikinta ba zai ja shi a ce ya afka mata ba ba kuma zai ja a ce mani ko ba zai ya fito daga gare shi ba koriya idan ko bai amince ba to sannan ne yake karahiya wannan magana ta nafiyawa ta fi sauki kwarai amma wa kaunin jamhuri maganar jamhuri mafi yawan malamai a wani ta fi kiyayewa ta fi kiyayewa an ra'i haular hima yushiku an ya kashe sun gama kan cewa saduwa da jikin mace ba ta ɓata azumi sai fa idan mani ya fito daga gare shi Allah shi ne da sani ta ramna kuma ta shi min halmu ba da gato filmar ba da ke son istin
اللهم صل على سيدنا محمد